العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتشريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض نعم والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مودساتها وكل مودسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin jinjinawa yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan baiwa zuwa ga bayinsa tsira da aminci su kara tabbata ga annabin rahama annabi muhammad alaihi salatu wassalam Allah ya kara masa tsira da aminci da iyalan gidansa masu albarka da sahabbansa alherin Allah ya kai musu Allah ya kara musu yarda yau muna rana ko mu ce daren sha uku ko? ranar litinin daren sha uku ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu da shekara ɗari hudu da arba'in da hudu muna fatan ubangiji ta'ala ya mana dakatar ya datar da mu da dukkan alheri daga cikin alkhairan da allah ya zuba ya malala a cikin wannan wata mai albarka watan alkur'ani mai girma wanda shi yasa ake so a zo a zauna a yi bita a karanta alkur'ani a tarjama shi ko a fassara shi da yaren da muke ji domin mu tsintsinci waɗansu abubuwan da yake alkhairai ne a cikin alkur'ani da abin da ke cikin alkur'ani alkhairi ne shi yasa na daga cikin hikimar alkur'ani tsohon labari ne amma sake da sabo ne dau kamar yanzu ne aka sauko shi muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu kuma mai imani baya koshi da alkur'ani yadda ka san mai kuɗi da baya gajiya da shigo wasu ko to duk mutumin da ke da imani to kullum baya gajiya da jin alkur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ka sanya mana albarka cikin abin da zamu faɗa ka nisantar da mu kuskure idan mun yi Allah mana roƙonka gafarta mana darasin mu na baya muna da cikin wannan sura mai albarka suratul baqara inda muka yi karatunmu a aya ta 164 yau insha Allah za mu tashi aya ta 165 ne ko? da 65 insha Allah Allah ya taimaka mana mun ji da irin jan hankali da kuma wato dalilai da Allah madaukakin sarki ya karantar da mu a cikin wannan aya da ta gabata akan kudurarsa da iradarsa da isarsa da kuma shi kadai ne ya cancanta awa duk wani nau'in bauta a duniya saboda haka wannan aya ta karantar da mu girman Allah ne ta hanyar kallon waɗansu halittun daga cikin halittutukan da shi Allah maɗaukakin sarki ya yi wanda idan ka kalle su dole ka sallama tunda haza karkulla wannan halittu ne na Allah aiki ne na Allah wanda guri da yawa Allah yakan zaro irin wannan ya to wannan halittunsa kenan faruni ma za ka laƙa ladina min duni ku nuna min wasu kuma wanda ba ni ba wanda ake abota da su ma abin da suke yi kaga ba za a nuna ko ɗaya ba ubangiji ta'ala ya datar da mu da haka sai mu tashi aya ta gaba ji abin da Allah yake gaya mana na'am wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة wannan aya Allah maɗaukakin sarki yake ambata mana halayen mashirikai a nan duniya da kuma irin sakamakon da za su girba a ranar alkiyama Allah karba mu da shirka haisu ja'alu lahu andadan yayin da suka sanya wa Allah kishiya ya abudunahum mahu suke bautawa wayancan ababan tare da bautar Allah Allah baya so hada bautar wanda tasa kuma wahibbunahu ka hubbihi suke kaunar gumakan nasu irin kaunar da suke wa Allah ko irin kaunar da mu'mini suke wa ubangiji tabaraka wataala wa huwa Allahu la ilaha illa huwa kuma shine Allah da babu wani wanda ya cancanta a wa bauta bauta ta gaskiya sai shi kadai wala didda lahu wala nidda lahu baya da abokin tarayya baya da wani kwatankwaci ko kuma kishiya tsarki ya tabbata ga Allah shine Allah ya ce wa minan nas daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andadan akwai waɗanda suke ɗaukan waɗansu wanda ba Allah ba a matsayin kishiya ga Allah shine wani bai hude mazala na bayani akan shirka da irin yadda ake riko da waɗansu ana ba su matsayin da bai dace da su ba ana ba siffofi na Allah yake ta ai ba bauta musu muke ba ya rasulullahi muna ɗaukar su dai uwayen gidanmu ne kawai ba za su sassu ke cewa ba su kasance suna halitta muku waɗansu ababen da haramun ne Allah ya haramta muku ba ya ce wannan kama akwai wannan akwai da yawa akwai waɗansu ababen da Allah ya haramta amma su sai su halitta sannan bisa haramta muku wani abin da Allah ya halitta ce wannan kama akwai ya ce fa ha za ibadatu to wannan ai bauta musu ne yin ɗa kan abin da Allah bai haramta ba kai ka haramta shi wannan kaman bautar abin wannan da kawa da'a kaman ka bauta mushi ne wani abin da Allah ya halatta shi kace haramun ne ko wani abin da Allah ya haramta shi wani ya halatta ma kuma ka yarda to wannan tamkar ka bauta wannan ne dan ba wanda ya sai haramta abu ko ya halatta sai wa sai Allah shi kadai idan kace wannan abin haramun ne ya kamata ka dalili nassin alqur'ani mai girma ko kuma sunnal ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ingantacciya da ta yi magana akan abin amma ba ka baka da incin ka haramta ko ka halatta da kaya ka to ka zama to dagutu ne kai wanda ya bi ka ya bi dagutu sai ka kafirce a dagutu sannan kake imani da Allah imani ya amfane ka a lokacin da kai riko da igiyar Allah wanda take mai karfi wanda ba ta tsiwa sai ta kai ka aljanna to Allah ya ce daga cikin mutane akwai wayanda suke daukan wadansu kishiyoyi ga Allah yahibbunahum kuma suna ƙaunar wa'innan wa'inda suka ɗauka a matsayin kishiya ga Allah ka hubbilla kamar irin yadda ake ƙaunar Allah san Allah shi yake sawa ka bi Allah idan kai ka kasa bin Allah akan wani abu to ƙaunar taka ce da soyayya taka da Allah ragaggiya domin duk wanda yake so zaka same shi ga wanda yake so to yana masa biyayya eh in kai budurwa an kiga da abin da kake yi ta ce to shikenan an gama to dan tana son ka ne ko ba haka ba dan tana son ka ne in ba ta son ka kaga ai zaka za ta sha kwana ko kai ma da ta kira ta ce kaza sai ka ce dakor sai ka aikata to wannan ai dan kana son ta ne in baka son ta ina ruwanka ma da ita to duk wanda yake so zaka same shi mai da'a ne da biyayya zuwa ga wanda yake so din to shi yasa su suke rukun waɗansu kishiyoyin Allah suke kaunar su irin kaunar da ake wa Allah kisa suke bin umarnin da suka zo da shi amma sai Allah madaukakin sarki yace wallazina amanu ashaddu hubban lillah su suna son kishiyoyin Allah kamar yadda ake kaunar Allah amma tabbas masu imani da Allah su suka fi tsananin soyayya ta gaskiya ga Allah eh domin shi mumini yana wa Allah soyayya ne soyayya ta gaskiya da haka Allah ka tabbatar da imani a cikin zukatanmu sai Allah ya ce walau yaral ladina zalamu if yarawna al'azaba da a ce azzalimai za su ga za ka gansu ko za su gani a lokacin da za a nuna musu azaba gadan-gadan a ranar tashin alkiyama ka a ran nan wallahi da sun yi sani cewa annal quwwata lillahi jami'an ƙarfi gaba ɗayansa yana ga Allah gaba ɗaya za su san ba wanda yake da ƙarfi sai Allah wa annallaha kuma da a wannan lokacin za su gane lalle shi ubangiji tabaraka wata'ala shadidil azab mai tsananin azaba ne kaga anan gurin idan har ya zamanto baka gane ubangiji tabaraka wata'ala shi yake da ƙarfi gaba ɗaya ba shi mai tsananin hukuma ne sai a ranar kiyama ai kama kara kama kara a nan ne ya kamata ka tsoronci Allah ka fahimci Allah maɗaukakin sarki shi ne zikuwatul matin mai ƙarfin kamu wanda idan ya damke ka wallahi ba za ka kuce ba har abada wala yuthiqu wasaqahu ahad ubangiji ta'ala shi ne wanda ranar alkiyama ba za ka ga wani wanda yawa mutum ɗauri ɗaurin tankila irin ɗaurin da Allah maɗaukakin sarki zai wa makiyar shi ba ba za ki ga wanda ya yi azaba ga wani daga cikin waɗanda ya kafirce mashi irin azabar da Allah maɗaukakin sarki zai yi wa waɗanda suke kafiri ba a ranar tashin alkiyama ubangiji ta baraka wata ala ka dina fiyar auna fa yadda aka bar shi ya shekaru wajen ɗari hudu ko ciwon kai ko mura bai da ƙwarsa ba hawan jini ba ciwon gud ake ta mashi ko mai ciwon nama baya da diabetes lafiyar shi kalau yana cin kiransa ba baki ba amma ran da Allah ya kama shi wa Allah ya ce sai muka mishi akazatar rabiya muka damke shi wata irin damka ta musamman wanda bai kubce ba to a ran duniya ne ya kamata ka san annal quwwata lillahi jami'an karfi gaba ɗayansa ka cokan yana wajen Allah ne kuma Allah madaukakin sarki shadidul azab ne liman asahu mai tsananin hukuma ne ga wanda yake saba masa in ya mutu bai tuba ba ya tabbata a cikin hadisi abdullahi dan mas'ud ya ce sai na ce ya rasulullah ayyu zambin azam wai a cikin zunubi daga cikin zunubai wani zunubi ne mafi girma duk duniya sai manzon Allah ya ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya wa Allah kishiya shi kuma shi ya halarce ka shi kadai akwai wanda yake da musun Allah kadai ya halarce shi akwai shi wani musulmi ne suna tafiya da wani shi kafuri ne ya ce mai addinin ka yace shi mai da addini ya ce waya da cika ya shiru ya ce babana da mamata a ji sa kare ku ta su kun waye su kaga ba shi da amsa idan ya ce babansu da mammansu kaga bai da hujja da zai bada shi hujja shi wanda ya shi baban shi da mamman shi kai Allah ya yi ka musulmi ba karamar daraja ba ne wallahi ba karamar ni'ima ba to babu zunubi mafi girma a duniya kamar ka sanya wa Allah kishiya shi wa sanya wa Allah kishiya ba sai ka dauko gunki ka aje a gida kana bauta ba wallahi ko wani malami kai yarda shi in ba na Allah bane yana dora ka akan tafarkin da ba na Allah ba kana bi to ka sanya wa Allah kishi ya zama kishiyar Allah ne musamman dan bidiya ka san shi dan bidiya yana tuhumar annabi fa yana ganin manzo Allah ya boye wani abu sai shi yake bayyana wa mutane saboda falala a gani yana ganin ga wani abu nan wanda annabi bai san shi ba shi ya san shi ko ya sani ya boye wa mutane shi yanzu yana bayyana musu eh ga yana tuhumar manzo Allah ko to in kai da shi duk wani abu sai ka zo ya gaya maka kuma ka bi kuma ya zama kwanturalikin alkur'ani da sunna ne wannan waka ne ke shi a matsayin kishiyar Allah ne dan shi ma na zo maka da wani umarni da hadi kuma kana bi kaga zama sai ka je ka dauki rugunki ka sassaka a in da hadi zaman to akwai wani mai fada fadar kuma ta saba wa Allah da manzon Allah ka bi to wannan mutumin wa in kai riko da shi kai riko kishiyar Allah ne idan aka ce Allah ya ce ai an gama manzo Allah ya ce magana ta kare da a kaulin inda kaulin Muhammadin sallallahu za ka yi jifa da duk wata magana in ta ci karo da magana annabi Muhammad sallallahu ko tawa ne ce suka ce a nan gurin ba dama nan ba a tabawa ya daga hakura nan magana ka ta ci karo da manzo Allah sai daga hakura kowa ya wallahi wannan shine zaman ka lahiya tsakaninka da ubangijinka dan duk duniya kowa a cikin maganganun shi akwai kurakurai amma manzo Allah fa Allah ya tsarkake shi shi zuciya shi ma ba ta ƙarya in ji Allah fa ما كذب الفؤاد ما رأى zuciya shi ba ta ƙarya akan abin da ya fara zuciya shi ma ba ta ƙarya balle bakin shi kuma wala yanzu ku وما ينطق عن ubangiji ta ala الهوى ce kuma bai taba ba baya magana akan san zuciya da kari ya faɗi magana wa ya gaya mai إن هو إلا وحي ba يوحى sai wahayi ne aka aiko mishi kuma ba a cikin jahilci ba annamahu علمه شديد القوى da aka aiko mishin wanda ya zo da sakon ya ilmantar da shi ya gane abin da ya faɗa kin shadidul quwa ne mai tsananin karfi ne ka san mutumin da ke da rauni shi ake gaya mai abu ya rike wani abu ya mance wani abu ko amma wanda yake mai tsananin karfi ai komai rikewa yake shine jibril alayhi salam da haka afatumarunahu ala ma yara kuna kuna kokkonto ne kuna ƙaryata shi ne akan abin da ya gani da haka idan manzon Allah ya faɗi magana to in wani ya faɗa kowaye sai a jefar da magana ta ci karo da ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kai waye za a maka da'a ne a cikin abin da kace in ya dace da yanda manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam in kuma kaga girman malamin da rawaninsa da shefantakarsa da irin yadda kuke da shi kace ka tunda malam ya ce mu haka za mu yi to wallahi ka rike shi kishiyar Allah kishiyar Allah ne shi manzo Allah din abin da zo da shi ba nashi bane dan ka san a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro Allah ya ce wa manzon Allah walau taqawwala alaina ولو ba'd al-aqawil تقول علينا بعض الأقاويل da ka kuskura ka daidaita waɗansu sashen waɗansu maganganu ka kirkire su a kanmu ba mu muka ce ba ya Allah ya ce zai mutu لأخذنا منه باليمين Allah ya ce da mun kama ka da hannunmu na dama da mun damƙe ka wallahi annabi ba
ثم لقطعنا منه الوتين ubangiji ta'ala ya ce kuma da sai mu cire maka jijiyar wuya wanda in an cire ta mutum baya rayuwa sai Allah ya ce mi فما منكم من أحد عنه حاجزين babu wani daga cikinku wanda zai iya gagar mu akwai wanda zai gagar Allah ha wallahi babu Allah a wallahi baka sai gagare shi ba saboda ya riga ya halicci malakul maut Eh. da abin da kake jin tsoro a duniya kana iya guje mai banda mutuwa inda kai can take da haka Allah ce قل innal mautal ladhi إن tafiruna الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم Allah ya ce kulga ya musu innal mautal ladhi wannan mutuwar nan dai da kowa yake gudu akwai mai san mutuwa yanzu daga nan gura kace duk wanda aka tara za a halbe shi kan azuba ai ko ni zan aje wani babbar rigar ko eh da a bar mai kuro da Allah ba za ka tsaya ai ba mai san mutuwa eh za a yi gudun fanfalaki ne ba mai tsayawa kowa zai kokarin ya sha to wannan mutuwar da kuke gudu fa innahu mulaqiku wallahi za ta hada da ku dai inda kai tana can idan Allah ya kaddara zaka rasu a wani gari kawai sai ya sanya maka bukatar sa zuwa garin duk yanzu zaka yi buga buga ka je sai kai sai ka je can sai ka zama marigayi ayya ai daga zawa kawai kasar ce a can in ma guje mata kai anata tana ta kuma sun maturadduna ila alimul gaibi da haka mutum ba kyale kai za a mayar da kai da zuwa ga masanin abin da yake boye ka babbaye wasu abubuwa shi ya sani ya san abin da ke boye kuma ya san abin da ka bayyana kuma zai baka labari akan abin da ka aikata a rayuwa gaba ɗaya ka cokam shi yasa mutuwan nan da Allah ke magana ba wanda yake iya shiryawa ya yi ta a kai ka ne ake yi in ka shirya ma in shi mai rayuwar bai gada ba za ka mutu ba shi yasa da katar da kabari ko makabarta za ka ga ba wanda yake da tarihin shi ya kakan shi gurin ko ka taba gani kabarin wace ka Allah sarki ba Allah wane ai kawai da shi ya sayo likafarin shi ya gayyato mutane ce ku zo mu je aka gina rami he ya shiga yana da kafa yace to shikenan ku bune ka taba gani shi wala duk wanda gani abu na kashi akai ko ka taba gani to sun maturadduna ila alimul ghaibi wa shahada za a dawo da ku kuma kamar yadda can kai ka akai wajen Allah ma kai ka zai kuma ya baka labarin abin da ka aikata tun daga a hazard rayuwarka gaba daya haka ya kamata ka nemi sasantawa da ubangiji ka nemi sanin girman Allah ka san wane karka kuskura ka samu Allah kishiya duk wani laifi in zaka yi akwai dan sauki idan ka mutu kana laifin kana cikin mashi'ar Allah ne idan ya so Allah ya tabka maka azaba irin yanda ya ga dama gurgurdan laifinka daga karshe kuma ya kai ka aljanna da rahamarsa idan ya so kuma gaba ɗaya ma sai ya gafarta maka ba azaba ya kai ka aljanna wannan abu ne mai sauki a wajen Allah duk irin laifi amma ban da shirka wallahi in ka kuskura ka mutu kana ma Allah shirka ka shiga uku saboda ba ka da wata hanyar da za ka shiga aljanna kuma tun anan Allah ya riga ya faɗi akwai wanda bai ji ba in akwai wanda bai ji ba zan maga ya mishi wa man yushrik billah wa man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna ubangiji ta'ala yace innahu man yushrik billah yanda sha'anin Allah yake shine duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka inji Allah faqad harrama Allahu alayhi aljanna Allah ya haramta mishi shiga aljanna to wa zai saka aljanna ta wane shi kuma yace ya haramta ma shiga akwai wanda isa ana ma Allah fraud ai kun san akwai wanda suke ce wai idan aka je wajen hisabi akwai wani shehu su zai zo da babban ajihu zai riga daukar mutum dubu saba'in a cikin ajihun yana bin bayan fage kan Allah ya farga duk wanda yake mabiyin ɗariƙa shi ya sa shi aljanna amma na ai fa wanda ne ko wani ne ajihun riga yana sa mutum dubu saba'in kai ka san wanda ke wanda magana bai san waye Allah ba Allah za ba fraud ko gwamnati ai kyalewa ne suke anayi wallahi kyalewa ne take anayi Allah za ba fraud wai kan Allah ya akara ya gane duk wani mai bin dariƙa shehu ya kai shi aljanna dubu saba'in zai rika sa a cikin aljihu mu dai mun ba shiga wallahi ba mu shiga ba ruwan mu da aljihun shehu eh Allah muke so kawai da rahama shi ya samu aljanna eh ba ruwan mu da aljihun shehu to in dai ka kuskura kawa Allah shirka kuma ka mutu baka tuba ba faqad harama Allah Allah yace wannan mutum Allah ya haramta mishi aljanna wai an kyale shaka wa ma'wahu an-nar ubangiji ta'ala yace kuma makoma sama wuta magana ta kare wa ma lidh-dhalimin min ansar saboda a ranar tashin alkiyama ba mafi zaluncin kan shi a duniya kamar wanda ya mutu yana ma Allah shirka da haka wa ma lidh-dhalimin min ansar babu kana samun ga waɗanda suka zalunci kansu suka mata suna ma Allah shirka wanda zai taimake su babu kisa duk zalunci idan kana neman azzalimi idan ka tada neman Allah shirka yake yi baya Allah madaukakin sarki yace alladina amanu الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون lalle waɗanda suka yi imani da Allah imani na gaskiya walan yalbathu imanahum bidun basu cudanya imanin nasu tare da zalunci ba sabai da basu gane fassara ba sai suka ce to ai babu wani a cikin mu face yayi imani kuma amma yana cudanya imanin nashi dan zalunci ya dan zalunci matar shi ya dan zalunci abokin shi wani ko cin tuwa ke ya zalunci mutane duk sai ya kwashe nama nama ya kai gaban shi ga gari kuma ka fitar shi daga imani mumini ne har yanzu yanzu kai zama irin wani yan kira da zaluncin ka dan zalunci mai gidanka ka dan zalunci abokinka ka haka nan dai Allah ce to waɗanda suka yi mana ba su yi zalunci ba ulaika lahumul amnu su suke da samun security zama lafiya da tsaro daga Allah a duniya da cikin kabari da ranar tashin alkiyama kuma su ne waɗanda suke shiryayyu ya rasu ai ba wanda bai dan ƙananan zalunci manzo Allah ce musu ba wannan zalunci ake ne ba يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم yace ku karanta عظيم cikin suratul luqman al-hikma yace ya kai dana yana ma baba yana wa dan wa- baban na wa dan wazi yace kadda kai wa Allah shirka inna shirka domin ita shirka ga Allah wallahi ita ce zalunci mafi girma shine fasarar waccan aya ulaika lahum al idan ka duba a rayuwar duniya duk wanda yake amfani da boka yadda da shirka bai zama lahiya ya fi kowa tsoro sau da yana kan ba da misali mutum ya zamanta mashiriki ne kawai dan masassara an yaji kawai sai ya tsoro ta kila wani ne ya mashi kaza ya je gaba kalle da ma sai ga gaban shi ya fadi in iska ta koro ta idan yana gida yana zaune a ɗaki ya wani katon kadangare ya fada sai ce wannan ba kadangare ba wannan aiko shi aka yi wai kadangare amma ba kadangare ba ne to wa turo shi musawa za ta saba ya ce wannan ba musa ba ce kawai da ka kalli da turu wallah saboda shirkar nan da yake ba zai samu nutsuwa ba wallahi mu bar shirka mu bar tsahi mu bar zuwa gurin malaman tsubu da bokai su suke dora ka akan wannan kullu su rika sa maka tsantsamta ba gaira ba saba kana tsantsamta yan uwanka ma kana kyamar su kana tunanin wai sun maka wani abu ka ji mutum yana wallahi ne sai na ji an mana tsakani da shi wai a mai tsakani ka gani haka kawai ba sai mutum ya kare ka gida alkali ko gidan sarki kuma cikin dan uwanka ne ta shi bai yarda ba ya muku zakani naka mai wani abu akwai wanda ya sama wani abu ba Allah ba ka kama Allah kawai yo in a ce kowa yana iya ma wani abu za ka kai labari ai kan kauta daga cikin mahaifiyar ka ma ai babu kai yarintan nan ma da kai ai zaka zama to ba za ka kai labari ba ka kama Allah kawai mu nisanci shirka ga Allah mu bar wa Allah kishiya a cikin dukkan abin da yake da ba wanda ya cancanta da wannan abin sai shi to kar mu kawo wani muraba mu ce shi ma na da nashi matsayin ai wani gani yake arzikin shi ma da ya samu da da malam wani da ya yarda in su malam wani suka amince maka ai ka- ka kare kawai ya ka je eh arzikin ma ko in ka je ko bashi ka je in ka gaya musu kawai mai bashin baya tambaye ka kuma ya yarda kuma daɗi yake ji a shashasha ma na kashe don bai a tambaye ka ranar lahirawa nan ma ba zai tambaye ka ba da ka biya shi a nan da ka biya shi a can wani ina nutsuwa to shi yasa idan kira suka zana lahiya karkawa ko karkai shirka ga Allah Eh, sai ga duk wani mushriki ma kawai wallahi baka tsoron shi da shi da tsumman jibji sai ga duk ɗaya suke wallahi da ya ce ka gani sai ka ce mai in ga alheri ba abin da za ka gani wallahi ya me sai kai da Allah ko wanda ya sai ma wani abu ta ya zai maka kila da ya je ya ce zai ja maka yasun ko mai allon karhe ko mai barkono ko mai da baya da baya ko mai kaza irin da dai tagardawa ko to waye zai roƙa ya maka wani abu da yasun kin ba Allah bane ya kai maka roƙon Allah kuma sai nashi zai karba bai karban naka ina azkar kin manzon Allah wanda yace idan kai da magaruba duk bala'in da zai sauko da ba zai same ka ba idan kai bayan sallah asuba duk wani bala'in da za a yi ba zai same ka ba qul huwallahu da falaqi nasi ne ba baka yarda da su ba wallahi in kai riko da su duk wanda yace zai ga bayan ka ya shiga uku duk wanda ko kara da shi sai ya watsa wallahi inda ka rike azkarin annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi duk shirke shi da kullu kullun shi wallahi za ku buga sai dai ya rabu a biyu sai dai ya tarwatse amma sai in ka yarda da abu amma in kai ma dama mashiriki mashiriki ne kawai da ya ce ai wallahi ka gani don ya kasa barci kawai ka gani ya mai za a gani ba alheri ba Allah madaukakin sarki ya tabbatar da imani a cikin zukatanmu da shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce walau yara alladhina zalamu idh yarawna azaba anna alquwwata lillahi jami'an da za a ce azzalimai mushrikai kenan lokacin da za a nuna da za a nuna maka su lokacin da suka ga azaba a lokacin da za su gane ashe karfi ayi ko kar ayi yana hannun Allah ne kadai zartarwa tana hannun Allah kadai kuma shine mai tsananin ukuba ga wanda ya saba mishi Allah madaukakin sarki ka tsare mu da hukubarka sai Allah madaukakin sarki yace istabarra إذ alladhina تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب Mm.
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا Mm.
كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم Mhm.
وما هم بخارجين من النار duk wanda ya bi wani wanda kabin ba Allah yake bi ba ga abu da zai faru tsakaninka da shi a ranar tashin alkiyama sada karka bi kowa sai wanda yake bin Allah shine zaka bi sau da kafa mafificin biyayya ga Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa jin tsoron Allah shine manzon Allah wanda yafi kowa tawadi'u da kaskantar da kai ga Allah shine manzon Allah shi da kanshi yake cewa ana akshakum billahi wa ataqakum billah na fi ku tawadi'u da kaskantar da kai da kuma jin tsoro zuwa ga Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashin alkiyama wanda yayi biyayya zuwa ga wani ko da mala'ika ne ko da aljanu ne kasan wasu aljanu suke bi aljana ta zo ta ce ai kaza kuma dole sai yayi ko a bashi wani wurdi wanda aljanu zai zo ya ce kala kala gaisa da wani sai ga in ka zo ka ce salamu alaikum ah wa alaikum salam wa alaikum salam sai ya wa hannu shaka wai ba zai gaisa da hawa da aljanu ya ce kala gaisa sai yayi kwana kaza su aljanu idan kana bin su daman za su dora maka doka ne dokar ta saba ma nasin alqur'ani ko a ce kanka rika sallar la'asar kamar sallah ɗaya daga cikin biyar in ka bar ta shikenan ka zama wa ka zama arne tan tagariya original kai kuma don bukatar ka tabiya sai ka ce bari ka yi ko a ce karkar kawo mutane sallama ko an yi sallama ka gada kai ka ce mhm ko sannu eh ko ga wai wurdi a bashi wani wurdi an yi sallama bai karɓa sai kuma mai sallama wai ba zai karɓa wai wurdi yake zala yana sallama aka mai sallama ya karɓa yawa a hannun shaka kamar ya karɓa maka kana wurdi baka karɓa wa sallama ta kai ba zai karɓa wurdi yake ka Allah sauke mana Allah karba mu da jahilci duk wanda bai fahimci addini da bangaren sunna ba wallahi yana da matsala kuma shi bai sani bai yana da matsala saboda abubuwa ne zai rike yana ganin daidai ne shi kuma shi mene da shirholiya amma da ka gane addini ta bangaren alkur'ani da sunna sai ga abu ne mai sauki wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj idan manzo Allah yana sallah an mai sallama ya karba da nuni to yaushe kake da wani wurin da ba a karba sallama akwai wani aiki sama da sallah ka gani kashi nan da irin sharholiya iri daban-daban to Allah ce izi tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabu a yayin nan ne ranar tashin alkiyama za a yi baram-baram tsakanin waɗanda ittaba'u min alladhina tabu wa'inda suka bi tsakaninsu da wanda suka bin da shi mai bin da wanda aka bi za a yi baram-baram me yasa za a yi baram-baram a yi tawatsi ne a yi allatsi ne saboda wara'ul azaba ran nan kowa daga cikinsu ya ga azaba kiri da muzu eh da me yasa ya bi shi alƙurin saboda yana ganin darajar shi ne ko saboda alaƙar shi da shi eh wa taqatta'at bihim al-asbab ran nan kuma duk wata alaƙa an yanke ta lahira fa ba gaban duniya bace kowa an ran mai zaman kanshi ne ba alaƙar da ke tsakaninka da babanka ta aihuwa ran nan ta fasa aiki shi da kowa ɗaya suke a gurinka shi yasa ma kigan shi zaka gudu يوم ألا- يفر المرء من shi ne أخيه Allah yake cewa rana ce fa yafirul mar'u min akhihi idan mutum ya ga dan uwan shi ma ha guje mishi yake saboda yan wantakal Allah ya yanke ta me zai sa ka tsaya da saboda dan yana dan uwanka da ko to Allah ya yanke ta babu yan wantakal nan ya zaka tsaya ya same ka kuma wa ummihi wa abihi ummihi wa abihi.
idan mutum ya ga ma'aifiyarsa zai fita a guje don kattara bo inda yake saboda dangantakal kai ɗanta ne ita uwa ce ran da Allah ya yanke babanka idan ka gan shi ran nan kana kallon shi babanka ne mahaifinka ne maimakon ka tsaya ga babanan sai ka fita a guje baka so ma ya rabo ka saboda dangantakar ta aihuwar da ya maka a matsayin shi na baba ran nan Allah ya tsaida ta ya yanke ta
وصاحبته وبنيه matarka wannan wanda kake sheri kullum tana sheri ko ana kalaman soyayya kana cewa daga ita sai rijiya ita ma tana cewa haka nan kuma ƙarya ne ka gani wallahi sai ga ga ta tara boka a matsayin matarka amma da ka ganta sai ka fita a guje baka so ta isko ka diyan da ka haifa kana ganin su sai ka fita a guje miye duka yake kawo wannan tsere reniya da ake yi sai Allah ce likulli minhum imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni saboda kowanne daga cikinsu al'amarin shi ya ishe shi sha'anin shi ya ishe shi kowa ta kanshi ne yake babu dangantaka eh alhamdulillah gawa da baya zo ina ran nan wallahi shi ba ta kanshi yake nan da ka shiga cikin matsala sai gawa da ya zo ka ce to alhamdulillah ya tunda Allah ya kawo da shi kenan an gama ban da ran nan wallahi ba ruwan shi da kai ba kai ma ba ka ruwanka da shi haka lahira take wai ko akwai da za a yi kwana ba a je ba akwai wata kwana ne kowa sai ya je ko to mun shirya wallahi tazawwadu kowa ya nemi guzuri lillazi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibad saboda al'amarin da ba makawa akan shi sai ya faru ga kowa ita wannan mutuwar wani tsani ne ga dukkan bayin Allah kowa sai ya hau wato min majalata wa anta hayyan wa kun mutarabbihan qabla ruqat kai kokari ka tuba da dukkan abin da kai na laifi tun kana rayuwa kanka bane sai ka mutu a maka fiddawo a hailala ake ja a suke fari ake duk shirme ne wallahi bai amfani ka komi kai ne ya kamata ka tuba da dukkan abin da ka aikata tun kana raye wa kun mutanabbihan qabla ruqat kuma ka zamanto ka farka tun gabanin baka kwanta ba a da bira da ka ce wani ka farka ai fanci ka yi da ko sai ka ce eh na tashi na farka ko to sai ma da yi sai yi kokari ka farka tun baka kwanta ba wani kwanci kwancin da ba matashin kai ba matala ba dara ba bargo kwancin kabari kenan yi kokari kafin wannan kwancin ya zo maka wallahi ka farka wa kun mutanabbihan qabla ruqad satun dam irrahilta bi ghairi zadin wa tushka idhi radikal munadi wallahi zaka yi tsananin nadama idan ka kuskura ka fita bulaguro ba guzuri wallahi zaka yi nadama dan ba irin bulaguron duniya bane kana cikin bis ko kar kun yi kujera wani ya sofiya wata ya baka daya ha wannan bulaguron ba shi da wannan wanda suka tabbatar suna can har yanzu kowa abin da ya noma ne yake girba wani ku ya shekara wajen dubu goma abin ne har yanzu yana wata rayuwa ce ta barzaku wanda ana jiran ka kai maka same shi aiki ya mata za a je kanka tsamanin wani ya mutu karka wani yana lahira a har yanzu ba wanda ya je lahira suna wata rayuwa ce da ake kiranta rayuwar barzakhiyya wanda kowa sai ya yi ta ko a cikin ruwa ka mutu kifi ya haɗiye namanka wallahi sai ka rayuwa irin ta barzaku rayuwar cikin kabari shekaru dubu ne wani yayi wajen shekara dubu biyu a kwance wani wajen dubu goma kai da baka yi ko awa ɗaya ba kai ma tana jiran ka wallahi kai da shi gaba ɗaya za a tashi daidai da daidai kunnan doki a lokaci guda irin daɗewar da ya shekarun nan dubun ne kai ma irin ta zaka ji ka yi ta haka malam ya ce in ka kuskura kai wannan bulaguran wallahi babu guzuri za ka yi nadama wata shaqa'idi radikal manadi zaka samu samun kanka cikin talauci mafi tsanani cikin tsiyatuwa a lokacin da mai kira zai yi kira ya ce hallimu lil hisab ku zo a tare gurin hisabi ran nafa akwai matsala fa akwai matsala sai an tara mu ga munan jinkin daga mutanen farko har na ƙarshe ba wanda aka rage ga aljanu ba wanda aka rage ga mala'iku ba wanda aka rage ga dabobi sai Allah ya sa a koro dabobi akwai wata dabba daga cikin dabbobin garin ku kila wanda ka sani ma tana da kaho a duniya ya ta tunguji mara kaho sai Allah ya waro su kana kallo a ce wannan lokacin da ta karu wannan ba ta da kaho sai a sa mata kaho ita ma ta rama da Allah da bai bar haƙin dabba da dabba ba kana jin tsoron zai bar haƙin da adam da adam ka ci mutum ka ce ka rabu da cin mutumin maza na gama da shi Allah ka gama da kanka ne ka samu matsala amin Allah ka shirye da mu amin dabba fa Allah ba zai bar haƙin wata dabba akan wata dabba ba kuma ba an hannu za'i da su su ana gama musu wani samun sai a ce kunu a turab gaba ɗaya ku zama ƙasa sai su koma ƙasa gaba ɗaya su an gama amma kai wallahi ba za a ce ka zama ƙasa ba sai an gwala ka shi yasa kafirai idan suka ga ayi wannan hisabin an ce dubobi su zama kasa sun zama kasa wa yaqulu lil kafiri ya laitani kuntu turaba sai ga kafiri ya ce ina ma nima a mayar da ni kasa a ran da kaga dan adam yana neman darajar shi ta koma irin ta dabba ai kaga an samu matsala ko a nan duniya ka ce maka dabba ai sai dai abinda karhin ka ya gaza ta rena maka wayo to ran nan kai da kanka zaka rika cewa ina ma Allah ya sa kai ma ka zama to kare ko ka zama akuya ko ka zama tinkiya wai dan kaga inda suka koma kai ma a mai da ka Allah ya ce ya kiya sai an maka hisabi sai ka girba abin da ka shuka wannan rana fa ba fa tarihi bane tabbas ne sai ta zo kuma sai ka ganta sai mun ganta kuma sai mun hadu me zai hana mu yi shiri kafin lokacin to mu shirya shirin ku shine ayyuka na gari ayyuka na alheri sasantawa tsakaninka da Allah karka ma Allah shirka babban shiri kake yarda wallahi ya zama to kana shirka zuwa ga Allah madaukakin sarki komai za a yi kake dakawa Allah shirka akan ka sani haka idan baka sani ba kullum ka rika neman gafara Allah kamar yadda manzo Allah yake addu'a sallallahu alaihi wa sallam to da haka Allah madaukakin sarki yace duk wata dangantaka ran nan an tsaida ta eh anan duniya sai a kai ka gidan kaso idan kana da wani a sama daga can zai buga waya can ma a buga waya saka ce wannan ku sake shi a di ba matsala daga baya kuma sai a sake ka wallahi ka dawo cikin iyalinka lahi alau ko a can kin ma a ce kala matsa ma sai ka rika zuwa jarran kana wuni ka gani a lahira ba haka bane ba baka da gida a nan gurin sai wannan wanka Allah ya alƙi sai ce ga gida nan shiga lahira ba haka bane in baka da gida baka da gida ba mai baka wallahi ko baban ka ya mallaki aljanna ardu haka ardu sama wal ard fadin aljanna ya kai fadin sama da ƙasa gidaje ga sunan barkatai sama da adadin tubularu da kake tsinkaya amma wallahi ko daki ɗaya ba zai baka ba sai ga yaki na alheri ya fatima ha diyar manzo Allah annabi yake cewa ki sayi kanki ki fanshi kanki da kanki wajen Allah al'amarin kiyama ba haka yake ba sa'alni min mali utiki duk wata dukiya a duniya in kika tambaye ni ina da zan baki amma dangane da abin da ya shafi ranar lahira la agani anki min Allah shi'a ba zan iya amfana miki komi ba a gaban Allah ki shirya da kanki a lahira ba zan miki amfana komi ba dan ina babanki da ni annabi to balantana ke babanka waye sai aika kanka wali ne ko a ba zai maka amfani ba ka yi kokari ka yi aiki irin nashi ka zama wali kai ba saboda mutane ba su banci waye wali ba wali ba Allah ya faɗe shi inna auliya Allah inna auliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ya ce ala ku saurara duk mutanen duniya Allah ya ce ku saurara kowa ya saurara ku ji inna auliya Allah lalle waliyan Allah da kake ji ana cewa wali Allah sai ya faɗi tukuicin su kafin ya faɗi suwaye idan alkiyama ta tsaye la khawfun alaihim duk wani fargaba da tsoro babu ita tare da su wala hum yahzanun ba su damuwa da bakin ciki na wani abin da suka rasa a duniya domin Allah ya masanya musu da mafi alherin abin da suke da shi sai kaman ka tambayi Allah to su waye wa'annan waliyan alladhina amanu wa kanu yattaqun shikenan Allah ya ce alladhina amanu sune waɗannan da suka yi imani ba zaman imani ba imani na gaske wa kanu yattaqun kuma suka kasance suna tsoron mu inji Allah idan kai imani da Allah kana jin tsoron Allah ai kai ne wali kala maka wata barazana da wani wali can daban akwai wani wali da ya rasu askawa yake wannan ai shedani ne ba wani mai aska wala inda akwai ba aska ai kana raya ne ya kamata ka aska ba ka mutuwa gawa tana wari za ta aska akwai waliyan kirki sahabbai wanda su suna raye ne ya tabbata suna cikin duhu haske a gabansu wanda shi ne aska ba ya ka mutuwa a ce kana aska ba wani ce ne kawai yake zawa ya yi sakarcin shi a ce ai wali ne har ga wai an wa gurin kewaye ana ka kuɗi ana sakawa mutane suna zawa suna neman tabariki kai wannan da ke cikin kabari wanda kake cewa wali shine yake bukata a gurinka dan yana son ka bai adda ba kai ne ya kamata ka bukata ba a gurin shi shi to abinda bai iya kanshi ko yin balantara ya ma ko da ku shehu ne Allah ko da shehu ne sai ga azo an kawata kabarin an sa wasu fitulu an sa wane ne azo ana neman tabariki shehun yana bukata kai da ka zo da ka bai tabariki ka bai addu'a eh ka ce rabbana ghfirna wa liikwa alladhina sabaquna bi tunda ya riga yake da imani kila Allah ya in yana daga cikin masu imanin Allah sai ya gafarta mishi ba shi ne zai ma gafara ba ina mace ce ina yin gafara ga mai rai an taɓa yi mace ce yau ya amfani kashi balle ya amfani wani amma saboda tsabar jahilci har yau mutane sun kasa ganewa gabata ya ja sa kabari a gabata ya shehu ya shehu ya shehu ka Allah so ke wani abin tausayi ne wallahi abin tausayi ne kuma wallahi wasu suka ɗora su aka yarda da maganganun waɗansu shine yasa suke yarda da wannan yarda da maganganun wasu kaga waɗannan su ne ake ɗauka a matsayin kishiyoyin Allah wanda suke tsarowa wani abin da Allah bai rage shi kuma a ce wannan abin da sunan addinin Allah za a yi shi Allah ya ganar da mu da haka Allah zai yanke duk wata dangantaka a ranar lahira ko abotaka da aboki ba wanda za ta yi saura ba wani masoyi da masoyi wanda soyayya za ta yi saura sai mutum biyu al'akhillahu Allah ta'ala ya الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا duk waɗansu المتقين abokai da masoya a duniyar nan a wannan ranar Allah ya ce yau mai izin ba'aduhun libadun adu sashen su zuwa sashe kowa a dawa yake da ɗan'uwan shi kowa bai sun gan ɗan'uwan shi Allah ce illal suwa sai dai masu takawa masu tsoron Allah abotaka su hal a gidan aljanna za ta ci gaba za a je gamu a gamu a yi ta horewa a yi ta morewa ana tarihi yaya ne lokacin da muke kokarin zuwa makaranta ya ne lokacin da muke tuhajidi ya ne lokacin da muke zuwa duk ayyukan alheri da kuke kuna tunawa abin yana dawo muku eh saboda Allah madaukakin sarki ya riga ya muku baiwa amma duk wani wanda yake an yi soyayya a duniya kuma ba akan tsoron Allah ba to ranar lahira sa'ido za ga ana uwaka uwaka haka za a rabu baran baran sai dai masu tsoron Allah Allah ka sa mu gina abotanmu akan tsoron Allah Allah ka sa mu yi soyayya akan tsoron Allah to da haka Allah ta'ala ce wa qala allazina tabau sai wa'inda suka yi biyayya zuwa ga waɗansu in ma mala'iku ne in ma shehonne ne in ma malamai ne in ma suwaye ka bi su ba akan bin Allah ba ranan nan sun ce su ba su ba kai ba su yarda ba ma da ka bi su sai ka ji mutum yana kash lau anna lana karratan da za a ce yau a koma duniya ha da sun ga labari fa tabarra amin mu ba da mu yi baran da su za mu ce ba mu ba ku kama tabarra'u minna kamar yadda anan du anan lahira kuka ce ba ku ba mu ku kuma ku muka bi ku muka sa a gaba ku muke ganin za ku yi furat da mu a cikin aljihu yanzu gashi kuma kuna cewa ai ma kanu iyana ya abudun ai abin da kuka yi na bauta ba ba ba ku ba ku aka ba ba da za a ce mu koma duniya wallahi fa na tabarra'a da za mu baran baran da su kama tabarra'u minna kamar yadda anan su ma suke baran baran da mu Allah ce kaza daga haka zai faru tsakaninsu yurihimullahu a'malahu Allah ya riga ya nuna musu ayyukan da suka yi na biyayya zuwa ga waɗansu wanda ba Allah suke bi ba aikin gaba ɗaya hasaratin alaihim tabewa ne gaba ɗayansu suka yi amin Allah saba ma daga ciki amin sai Allah ya ce irin waɗannan mutanen fa duk yadda za su yi ma juna su yi maganganu na Allah wadai wa ma hum bi kharijin minan nar ba sa fita daga wuta ba sa wuta ka kwan Allah ce baka fita daga wuta ai ka shiga uku na akwai za su yi shekaru dubunai amma su fita daga wutar ba sun kone kurmus a ciro su a sa cikin ma'ul haya sauran gababin su su dawo a kai su aljanna ke ka an sha wahala wai ya wuni ɗaya fa tsawon shekara dubu hamsin ne ba aka ce an yanke ma hukuncin shekara dubu biyu a wuta ai kaga ka shiga uku musa muke san furantar eh wanda da an je kawai ku wuce abu ne mai sauki wallahi Allah ba ga dakatar tunda Allah ya baka babban jari shine imani shine kalmar shahada musulunci duk wani abu mai sauki ne wallahi da abu mai sauki ne kai dai ka ba Allah kawai ka sallama wa Allah lamarinka kar ka zamanto kana da wani zabi akan duk abin da Allah ya zartar akan ka mai kawa Allah lamarinka ka nemi rahamarsa da jin kansa da taimakonsa da gafararsa zaka sha mamaki ranar tashin alkiyama zaka lalle hakikan ka tsallaka rijiya da babbe Allah madaukakin sarki ya zartar da mu sai gashi wayannan Allah yace wa ma hum bi kharijin minan nar wannan ba masu huta bane daga wuta kaga Allah ke gaya mana irin waɗannan abubuwan suna da guri daban-daban cikin alkur'ani a cikin sutul azab akwai wanda Allah madaukakin sarki yace waɗansu za su fito suna cewa ya Allah abin da ya kama wannan matsala ba komai bane inna atana sadatana wa kubara'ana fa dalluna sabila أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا za su rika cewa ya Allah السبيل ai ba komai ya kawo mana matsala ba mu a rayuwarmu kawai shugabanninmu ne muka bi da malamai da shehonnai sadatu na shugabanni dan galibi shugabanni sukan dora mutane akan halaka malamai idan ba su yi aikin Allah ba dan ana ce malamai magadawa magada annaba sai suna aikin da annabawan suka yi idan sun ki za su zama to magada arnan baya to galibinsu sukan batar da mutane wallahi wani malami fa ana magana akan mata su bar zuwa gurin bokaye gurin yan tsubu da sauransu a gidan radio fa a nan garin amma zai ya sa kai Allah zai gafarta mishi wai ya ji ciwon magana da malaman suna suke ya zo ke tato shi ke mun ji suna cewa kalku zo gurinmu mata tsaya kalki zo gurinmu bakin ciki ya kashe ki da alaka jama'a kyau ka ji ba wai in muke zuwa gurinsu to bakin ciki zai kashe ki kenan maganin bakin cikin a gurinsu kaga wannan ai yi wa Allah kai tsaye ne karantsi Allah ya soke to irin wa'annan da yawa malamai waɗanda suke kan al'ada da bid'a suke ɗaurewa al'adu da bid'a gindi su suke halakar da mutane fasadun kabirun alimin mutahaddiqun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun huma fitnata fitnatun ko fil alamin azimatun liman bihima fi dinihi yatamassuk mafi ɓanna a duniya na ƙarshe shine malami rago da wutsi ya kare dan malam kwagita malam ko dodo wanda shi malami ne amma akwai tsallaka iyaka akwai keta haddin Allah wanda ya fi shi barna kuma ko kun san waye jahili mai ibada sosai gashi jahili ya riko da adaba ibada kankan eh ko ina ya gashi da tabji a hannu ya karasa me yake ja in hira ba ke rajin tabji in kaga wannan ayyina Allah ya sauke domin shi malam wanda bai aiki da ilimi diya waɗanda suke koyi da shi to malam ma yayi malam ba bai ce komai ba shi kuma jahilin da bai neman ilimi sai kokarin ibada sai harka ta nan wani ibada dukkan ba wanda yi karatu ne kuma da ya mutu ma haska aiki haka zaka ji ba wali ne sai ga mutane su daina karatu su fasa gane gaskiya kawai su rika bin irin wannan tsarin to kaga wannan kowanne daga cikinsu ya zama fitina a cikin al'umma liman bihi wa fi dinihi ya tabas kowanne a cikin irin addinin da suke yi ana koyi da su to da yawa suna daga cikin kubara'ana sadatuna wa kubara'ana da haka su suka batar da mu in ji su wai a lokacin suke gaya wa Allah bukatar da muke da ita ya Allah yanzu muna cikin azaba rabbana atihim dhifayn min al'azab atihim dhifayn min al'azab wal'anhum la'nan kabira kaji kokarin da zasu yi Allah yanda muke jin azaban nan to sulun ka musu biyu kaji tsakanin mabiyi da mai bin shi kaji halin da ake ciki kai in kai ne aka bin ma kaji an maka mugun adda aka ma yin akwai ya kayi ta ko Allah saba ma daga cikin dukan rabbana atin dhifani min al'azab irin azabar da muke ji to su Allah abin da muke so da su sadatuna wa kubrana shefannan mu da wannan sarakuna da malaman da suka samu muka kangare maka yi musu azaba irin ta mulki biyu eh sai Allah ce qala li kulli dhifin walakin la ta'lamun ai wannan addu'a ta ku an karba za a linka masa amma ku duka za a linka wa eh dai baku sani bane da baku yi ba ma da kun sani da babu ku yi addu'ar ba duka za a linka muku an karba ma za a linka wala arhum la'anan kafira ko kabira kuma Allah tsine musu albarka tsinuwa babba da Allah duk akwai wata ƙarshen tsinuwa mutum yana wuta ai tsinuwa ta ƙare shi yasa akwai lokacin da kawai mala'iku zo ce ala ku saurara la'anatul lahi alal kafirin tsinuwar Allah ta ƙara tabbata ga kafirai duk wata wuta sai ta ƙara kuna duk wani bala'i sai ya ƙara ƙaruwa ka Allah ya tsare mu da azabar Allah don haka Allah maɗaukacin sarki ya kare mu Allah ya ce irin waɗannan da aka zara wa mahun bi kharijina minan nar hujjojinsu bai ishe su ba ku zamanto daga cikin masu ta daga cikin wuta ba Allah ya kare mu sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati shaytan dami innahu lakum aduwwun mubin ubangiji ta Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane wannan ba hai musulmi ba har wanda ba musulmi ba Allah ya ce kulu mimma fil ard ku ci daga abinda Allah ya albarkanta ku da shi a dauran ƙasa amma ba kowanne za ku ci ba halalan tayyiban halal malak halak ita ce Allah ya umarni kowa ya ci ba wanda Allah bai dama ya ci haramun har ne kake ko musulmi Allah ya bada umarni yace idan ka tashi cin abinci idan ka tashi amfani da wani abu to kai amfani da halal ɗinka shine mai daɗin ci ai haram babu nutsuwa mana inda kana cin haram ai baka da nutsuwa in kai wani deje da kaji a ce harsiya za ta zo to ranar ba barci hankali ya tashi sai zuwa gurin malaman tsubu kaje ka tara wani shaki ya ce je ka ba abin da za yi kuma wallahi ƙarya yake yi za yi kuma sai an kai ka kaso kuma saboda rashin wayo Allah ya zo lokaci maka bari kai ba ai huda ka zai a gani amma yanzu a kawo rago guda kaza aka kaza akwai wani aiki da za a yi ka gani ba shi wace baka ba abin da za a yi kuma aikin hallo baka gane ba hallo yana ce ma aiki kaza kuma ka yarda ka Allah karba mu da jahilci Allah karba mu da jahilci duk wanda ya yana zuwa duka gurin malamin tsubu musamman irin wa'annan malamai wayanda ba ruwansu da Allah malam ai ya shiga uku kullum yana da matsala Allah ya ce kulu min ma fil ardi halalan tayyiba ku ta abin da ke ban kasa na halal kuma mai dadi kenan an haranta maka ci abu mara dadi ko sigara tana da dadi kenan haramun ci tunda an ce ka ci na halal kuma mai dadi duk abin da bashi da dadi in ka ci ka saba ma Allah wiwi da ake sha tana da dadi shisha akwai dadi ka rika ja kana hayaki kana bulbula shi kamar shafa ma kamar tsohon moto ina dadi yake duk abin da ba mai daɗi ba Allah ya haramta shi kulu min ma fil ardh ku ci daga abin da ke ban ƙasa na halal kuma mai daɗi annabi ya zo muku yihir lakum tayyibat wa yuharimu alaykum lakaba'is ya kure lokaci ya kure mana Allah saka mana alheri yana halatta muku abin da yake daɗi mai daɗi wa yuharimu alaykum lakaba'is duk abin da yake marar daɗi na kazanta haramun ne haramun ne an ka adabin ya haramta shi za kake jiran sai an kama ka aya a kan taba sigari barantana saura duk abin da yake ba mai daɗi ba Allah ya haramta shi a bankasa sannan sai Allah ce wala tattabi kuduwatin shaitan kada ku rubin kar ku rika bin hanyoyin shaitan hanyoyin shaitan suna da yawa kutuba shaitan tana da yawa babu lokacin zamu sai ya darasi na gaba me ya kutuba shaitan abu ne masu yawa innahu domin shi shaitan kin nan da Allah ce kada ku ba hanyarsa kuma daina bin kutubarsa aduwun mubin makiyinku ne kuma kiyayyar ba a boye ba bayyananne kiyayya ce gaban Allah aka yi ta yace fa bi izzatuka na rantsi da buwayaka da girmanka ya Allah ayyan annabi adam la aguyannahum ajma'in wallahi sai nayi kace kace da su na halaka da su gaba daya Allah yace a kadan dai kadan diba da yace to illa ibadaka minhumul mukhlasina sai wanda aka samu a ciki suna bauta maka da ikhlasi Allah ka samu daga cikin su eh bayan ka masu ikhlasi Allah ya ce to na yarda ni ka fal haqa wal haqa aqul abinda ka faɗa na tabbatar da shi gaskiya ne saurara ka ji ni ma gaskiya nake faɗa maka la am la anna jahannama minka wallahi zan cika wutar jahannama da kai wa sai suwa wa'inda suka bi ka kuma zan hada ka gaba ɗaya da su in cika ku a cikin wutar jahannama wannan alƙawarin kana da zai tashi yanzu wanda suka yi da Allah wannan hakan ka kake raka bi shi a ce wannan abin nashi ne wai duk da aka wasu ke ganin to ai shaidan yadda aka tsare shi a duniya ya kamata a rika bauta mishi kuma kai kake bin su eh mana suna da sambul din su iri iri ya mutum in zai dauki hoto ya haka wai la gaba koyi mana wai kai ma ka ka goya wa intan suka ce a bauta shaidan baya fa ko ga mutum ai bai kamata ma da gwada ba ko wallahi akwai sambulkin su kala kala musulmi kuma suke su suka ce wai shaidan tun da an tsane shi da yawa kawai ya kamata shi ma abota mai kuma suke bauta kuma kasu suna kamfai kuma wallahi suna cin nasara to mu abin da Allah ya ce mana kada mu bi shi kada mu hudu ba shi saboda shi makiyin mu ne in ji Allah kiyayya kuma wanda take bayyanannar kiyayya ba wai kiyayya yar kadan ba kiyayya ce wanda aka yi ga da ga kar da kar a gaban Allah ya nuna shi makiyi ne ga dukkan annabi Adam da yayansa kuma yace wallahi sai ya kace kace da su Allah ya ce to mun yarda wallahi ko duk wanda ya kuskure ya bi ka daga cikin su wallahi la'amla anna jahannama minka wa mimman tabaka minhum ajma'in zan cika wutar jahannama da kai da waɗanda suka maka da'a daga cikin ɗiyan annabi adam kin gaba ɗayan ku waye sai ta da wannan alƙawarin yasa Allah ta inna ma ya'murukum bi su'i na daga cikin ɗabi'al shaydan yana umarnin ku da mummunan abu ne wal fasha da yin alfasha na daga cikin abin da shaidan yake wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun ya rika sa ku kuna fadin qaulan ala Allah bila ilm ku rika fadin wata magana kuna jingina ta zuwa ga Allah ba tare da ilimi ba ka shedin ka ka bada amsa akan abin da ya shafi Allah ba tare da ilimi ba halaka ne halaka ne Allah madaukakin sarki ya kare mu abinda muke yi Allah ka ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh